من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعدكم لبعد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتهن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الهجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم wannan ita ce suratul hujurati wato surar gidaje an kira ta da wannan suna saboda akwai lafazi na hujurat ya zo a cikinta innan ladina yunadu naka min wara'il hujurati a kasaruhum la ya'qilun hakika waɗanda suke kwalla maka kira ta bayan gidajenka mafi yawansu ba su da hankali wato sun jahilci girmanka sun jahilci darajarka to saboda ka sai aka kira surar da wannan sura sura ce idan an duba za a ga cewa tana da alaka da sura da ta gabata sura ta gabata wato ta fara da girmama annabi sallallahu alaihi wasallama da inna fatahana laka fatahan mubina li yaghfir laka Allah ma taqaddama har da zuwa karshen inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa nadhira litu'minu billahi wa abdiru wata wakilu wata sai gukura ta mu'ajira duk wannan girmamawa ce inna lillahi bayu inna inna ma bayan yadullahi fawqa aydihim duk wannan girmamawa ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama wata biyo wani dan adam ko wata halitta ba ballantana wa annabawa ita kuma wannan sai ta fara da ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul ya ko inda kai imani wato ita ma sura tun daga farkon dai wannan aya abin da ya tashi har inda aka tsaya din nan ko nan aka tsaya za ga duk gaba daya girmama annabi ne sallallahu alaihi wasallam wato ayar tana koyawa ko kuma sura tana koyawa muminai yadda za su girmama annabi sallallahu alaihi wasallama ba ɗaya yake da halitta ba da waɗanda suke cewa basharun misuluku mutum ne kaman ku su sun ɗauka haka dan ya ce inna ma ana basharun mithlukum to amma kuma ai ya ce yuha ilayya saboda haka tanan ne ya sha bamban bai zama kamar kowa ba saboda haka Allah ta'ala yake so a cikin waɗannan ayoyi cikin wannan sura ya nuna girman annabi sallallahu alaihi wasallam in muku san kan da za ku girmama to shi zai nuna muku zai koya muku yadda za ku girmama annabi sallallahu alaihi wasallam yadda za ku kare mutuncin ku don saboda duk wanda ya kasance yake daga murya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan aikinsa na lada da ya gaba ɗaya duk ya rushe wanda kuma ya kasance yake magana a hankali ta ladabi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shi kuma Allah zai bashi ajarun azimun ya zai bashi aljanna ya bashi lada mai gari wannan rushewar aiki ba wai wani aiki yayi na kaba'ira ba ko na wani zunubi ba wani a'a kawai daga murya kawai iri ta rushe aikin nasa yi na sallar tasa da azumin nasa da zakat tasa da zikirin nasa da kyautar tasa duk sun rushe gabaki ɗaya babu sun dawo zero sai ne zunubin kuma yana nan dama waɗannan ayyukan su za su shafe zunuban to su ma an shafe su sunan hasana yuzihi min sayyi'at to ka dubi girman annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma ka zauna gaban da ladabi kawai abin da za ka yi ka shiga aljanna shine ya zama kana magana mai taushi a gaban an wai ba ka yi magana da yi da taushi a ko da a junanku ne kar ku rika ɗaga murya kuma ana nuna maka haka ya kamata fada irin ta musulmi ta zama hakanan ya kamata zama tare da shehi murabbi zama tare da malami zama tare da iyaye to duk haka ya kamata ya zama to kuma surar ta kare wacce ta gabata wa adallahu alladhina amanu wa aminu saliyati minhum maghfiratan wa ajran azima Allah ya tanadar da ajran azima wato lada mai girma kamar yadda yake ajarun abin a can lada mai girma gawa ga muminai waɗanda amanu wa amilu salihati to sai farkon wannan suna sai kuma ta ci gaba da kira mumin ya yi lalzina amanu ya ku waɗannan muminai waɗanda kuka imani waɗanda ya kasance Allah ta'ala ya ba ku ajiran azima ya gafarta muku zunubanku la tuqaddimu bayna yaday layawar su kare kasance ku sha gaban annabi ku sha gaban Allah subhanahu wata'ala za mu yi ne shan gaban menene kuma yadda yake a cikin addini to haka za a ga alakar wannan sura da wannan wanda yake nuna maka a jere suke kawai dai akan rabi ne saboda waɗansu abubuwa da za su zo idan an ce wannan sura ta gabata an yi magana akan yaƙi yaƙar kafirai to wannan ko sai ce magana akan yaƙar masu yaƙi a cikin gida wayanda suke tada fitina wacin ta yi magana ne akan kafirai kafiri ko da a cikin gida yake a waje yake da kuma kafirai na waje amma wannan tana magana a yaƙi waɗanda ko kuma waɗanda ya kasance suke muminai ne a cikin ƙasa suka tada fitina a tsakaninsu saboda wani ra'ayi to lallai a yi ƙoƙarin sulhunta su to shine wannan ita wannan surar kuma ta zo da shi surar a dunkule dai ta zo ne na farko dai koyawa musulmi yadda za su girmama na gaba yadda za su girmama annabi sallallahu alaihi wasallama kususan da kuma yadda za a tsarkake al'umma mujtama community yadda za a tsarkake community na musulmi ya kasance wani ba zai cuci wani ba babu wani abu da wani zai bata wani ko ya bata wani suna ko a kira wani da sunan an hana irin kiran mutane da sunayen da ba sa so ko lakaban da ba sa so wannan sura ta hana kowane irin lakabi ne in ba ka so wannan sura ta hana a kira ka da shi kana sallah a ce da kai kafi so wannan sura ta hana wanda ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar da wannan sura kar ya yi ya bari in kwa yaƙi to shi kenan zai gamu da wanda ya hana din shine Allah subhanahu wa ta'ala bayan tsarkakewa mujtama sannan kuma har yanzu surar ta kawo irin ƙa'idoji da za a zauna da waɗanda ma ya zama ba musulmi ba da waɗanda ba yaren ku ɗaya ba ba launin ku ɗaya ba ƙasar ku ɗaya ba ba ɓangaren ku ɗaya ba ra'ayin ku ɗaya ba ya aihu nasu inna kalakana ku min zakarin waƙunsa waje Allah kun shi uban ƙaba'ila sannan muka sanya ku wato ƙabilu daban-daban daban shi uban wa ƙaba'ila saboda yi ta'arafu don saboda ku fahimci juna ba don ku yi faɗa ba ba don a jayayya ba sannan kuma sura ta kawo mumini na hakika ga siffarsa sannan kuma ta hana a yi wa allah subhanahu wa ta'ala wai gori gorin wai ya abin nan gorin mutum ya musulunta wai ya gora subhanahu wata'ala wannan sura ta hana to saboda haka za mu ga sura tana da dangantaka da wacce ta gabata Allah subhanahu wata'ala a aya ta farko a wannan sura yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kar ku wuce gaba wato kar ku wuce gona da iri kar ku yi azarbaki kar ku wuce gaban annabi sallallahu alaihi wasallama kar ku wuce gaban Allah abinda ake nufi anan shine duk abinda za ku yi ya kasance ku tsaya a alkitab shine qur'ani to ka tsaya bayan Allah kenan da kuma as-sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake zai yi wani abu ba da dogaro da nassin alkur'ani ko na hadisi ba to wannan ya wuce Allah kenan subhanahu wata'ala ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya yi gaban kansa saboda ga wannan aya tana nuna cewa a zama shine abin da ke al'itisam al'itisam bilkitabi wa sunna ya kasance a kare kai ko a yi riko da alkitabu wa sunna amma wannan bai hana kuma a yi kiyasi ba shi kiyasi akan yi shi ne a irin hasken da alkitabu wa sunna din wato suka bayar in dai zai kasance sai bayan baka samu a alkitabu wa sunna ba abinda za ka yi sai kai kiyasi da ra'ayinka don ka fitar da wani hukunci don a fitar daga cikin wata jimirta da aka shiga to wannan baka wuce Allah da manzansa ba saboda dalilin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura ma'azu bin jabal wakilinsa sahabi ne yadda aka sani ma'azu bin jabal wato jalil ya tura shi yaman ya je ya karantar da mutanen yaman a sanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake raka shi sai yake tambayarsa to idan ka je wata rigima ta tashi an zo gabanka da me za ka warware da me za ka yi hukunci ya ce zan yi musu hukunci da littafin Allah ƙura'ani to idan baka samu hukuncin a cikin ƙura'ani ba fa ce zan musu hukunci da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to idan baka samu a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ce zan yi kokari da ra'ayina na ijtihadi musu wannan hukunci to anan annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya bugi kirjin ma'az bin jabal ke cewa alhamdulillah alladhi waffaqa rasul rasulillah ala ma yarda rasulullah godiya ta tabbata ga wanda ya datar da manzan manzan Allah dan aiken manzon Allah sallallahu alaihi shine Mu'adh ibn Jabal alama ya yarda rasulullah akan abinda manzon Allah iya yarda da shi kai kenan wato ya yarda kenan idan ya zama ƙari ne sai sai da kalima a cikin alkitabu sunna baka samu ba kai amfani da ra'ayinka ka fitar da hukunci to wannan ba za a ce ka wuce gaban annabi kafin wuce gaban Allah ba to wannan shine mahallin shahidi kenan wattaqulla ku ji tsoron Allah duk abin da za ku yi ku kasance abin da Allah ne ya ce ko abin da annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko abin da suka faɗa gaba saboda mai saboda inna Allah sami'un ali Allah sami'un mai jin abinda duk kuke faɗa ne kuma alimin masanin abinda duk kuke aikatawa ne waɗanda ya kasance suke don saboda son zuciyarsu da gangan su fice daga wannan ƙa'ida to Allah ta'ala yana jinsu kuma yana sauraron su kuma yana sane da abubuwan da suke yi to bayan wannan sai kuma Allah subhanahu wata'ala da kuma saukar da wannan aya ta gaba ya ayyuhal ladina amanu har yanzu ya ku waɗanda kuka yi imani la tarfa'u asawatakum fawqa sautin nabi kar ku daga muryar ku sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam wala ta jiharu lahu bil ƙauyi a gani can kar ku ɗaga murya a junanku in kuna magana kar ka ɗaga murya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko da karatun qur'ani kake ko da zikiri kake kar ka ɗaga murya da kyau shi kuma in za ku yi magana da yi wala ta jiharu lahu bil ƙauyi shi kuma kar ku ɗaga murya da kyau a sanda kuke ganawa kuke zantawa da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya sa na gaya muku wannan shi Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce ku ya halicci annabin ya halicci kowa abin da ya sa nake gamo an ta habada gudun kada a amalukun ayyukanku ta habada wato ya kasance ta rushe ayyukan lada ya zama ladanku ya zama babu wannan nake guje muku wa an ta sha'uruna ba ku sani ba idan saboda in kuka ci gaba da ɗaga murya wanda ya ci gaba da ɗaga murya a gaban annabi yana magana da mutane yana ɗaga murya ko yana wani abu yana ɗaga murya ko yana magana da annabi yana ɗaga murya to wannan duk aikinsu zai dawo kafiri saboda haka wa'an la ta sha'uruna ba tana nufin dawarsa kafirin ce zai kafirce bai sani ba in kuna karo za ku ci karo da irin masu wannan magana cewa waɗanda suke yin waɗansu abubuwa waɗanda ya kasance na bin Allah ne subhanahu wa ta'ala su kuma suna ganin wannan barazanar su ne suna cewa wai za su kafirce ba su sani ba kamar yadda mumini ba zai zama mumini bai sani ba to haka ma kafiri ba zai zama kafiri bai sani ba wancan na tashe wurin ayi ba za ku san san da aikin ku zai rushe ba ladan aikin ku zai rushe ba mun ce kuma innal ladzina amanu hakika wai nawa ne innal ladina yaghudduna asawatahum waɗannan kenan wannan waccan aya an ce ta sauka ne akan wannan ibn shammas shi mai babbar murya ne sosai yana da murya sosai da sosai shi ne wanda a kansa aka fara yin kul'i na aure annabi sallallahu alaihi ya nemi ya mayar da gonar wato ya nemi matarsa ta mayar da gonar da ta karba a matsayin sadaki aka bai shi kenan suka rabu to shi yana saboda haka da aka saukar da wannan aya din shine ya koma ya zauna baya zuwa wajen annabi sallallahu alaihi yana kuka to kuma sai kuma aka saukar da wannan aya ta gaba innal ladina yabuduna asawatahum jiga waɗanda suke rintsar da muryarsu suke magana a sannu inda rasulullah a gurin manzo sallallahu alaihi wasallama kishiyar waɗancan kenan ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa sune waɗanda Allah ta'ala ya jarraba zuciyarsu da tsoron Allah kuma suka ci wannan jarrabawar sune waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya hada ya gama zuciyarsu da tsoron Allah lahum maghfiratun gafara ta tabbata gare su wa ajrun azimun da kuma lada mai girma shine aljanna abin da yasa suka samu wannan shine sun zama suna tausasa magana a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam in za su yi magana da shi ko in za su yi magana a junansu da sai na abubakar shi ma ya ce ya daina magana a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai kuma da ya ji waccan aya la tarfa wa asawa ta kuntu shine sai yake ya rantse ce to ba zai sake magana da annabi sai dai rada kawai a hankali shine sai aka saukar kuma da wannan innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati jika wanda suke kwalla maka kira min wara'il hujurat a bayan gidajenka akasaruhum la ya'qilun mafi yawan su ba su da hankali wannan kuma aya an saukata ne saboda girmamawa wato girmama gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kar a dame shi Allah ta'ala baya so a dame shi a waje baya so a dame shi a ciki kuma gidansa ba gida ne kamar sauran gidaje ba lalle lalle ya kasance a baiwa gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam da iyal girmamawa ta musamman fifitawa ta musamman fiye da kowane gida fiye da kowane mata annabi sallallahu alaihi wasallam yana gida yana kailula shine su waɗannan ah, larabawan suka zo sun zo ne neman wai ceto ko ne neman fansar waɗansu da aka kama su kaman saba'in ne cikinsu akwai akarabi na habis shi ma sahabi ne To, shi ne ma ya yi ma kira a wannan ya rasula ka fito Mm. madahuna khairun wa zammuna ah, ah, sharrun ko laumu wa laumuna sharrun Eh, ah, mu wanda muka yabe shi alheri ne zai ta samunsa wanda kuma muka yi wa zambo to wannan kuma kaskanci da sharri ne zai same shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai Allah kenan wannan shine Allah wanda in ya yabe ka alheri ya same ka ya same ka in ya kushe ka sharri ya same ka amma dai ba ba halitta ba to da da ya fito wato kwallamar kiyaske wato da sunansa muhammad da kyau fito wato shi ko yana kailula saboda haka suka tashe shi daga bacci shi da ya fito masallaci ya same su suka faɗi haka shi kun sai ya mayar musu da wannan cewa allah ne yake da wannan siffa sai mun zo ne da allah a taimaka wa'anda aka kama a wajen yaƙi muke su da Allah a taimaka a sake su to shi ne sai isa rabi suka fahimci rabi suka fahimci rabi don saboda wannan musguna da suka yi walau annahum sabaru da sun yi haƙuri lakana khairan lahu da sai ya 'yan tasu ma gabaki ɗaya to amma saboda wannan rashin wannan rashin ladabi da suka nuna to saboda sai musu kuma lakana khairan lahum da sun samu su ma alheri kamar irin yadda masu tausasa murya din nan suka samu tunda ba su tausasa murya ba sun dauka sai a kan da gurin zaman annabi ne yake to amma wannan bai hana kuma a daga murya a inda ta dace ba wani abu ya faru ko da a gaban annabin ne sallallahu alaihi wani abu ya faru ko wata gobara ko ko ko wani aka ga zai halaka ana iya kwalla mar kira ko makaho zai yado shi rijiya za a yi kwalla mar kira ce gaban karami ko hannunka mai sanda duk wannan babu ai akwai akwai masu kaman amin annabi sallallahu alaihi wasallam abbas abbas ne ko abbas amin manzo sallallahu ya kasance mai murya ne ba kamarsa ya ga a yakin uhud da mutane suka gudu ai shi annabi ce yake ka daka musu tsawa ki daka musu tsawa dan kowa sai da yayo ya dawo yakin an ce an kawo yaki nan madina annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya kirawo mutane ya sahi ba abin da ya faɗa kenan ya kwalla amma duk mace mai ciki a ranar su kai da kai bari don saboda girman muryarsa to kaga ba ko da yaushe din idan ta kama a ɗaga murya sai a ɗaga to amma idan ya kasance haka ana zaune ne a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma an zo gida a duk inda dai annabi sallallahu alaihi wasallama a gida ne abun da yake zaune ne a masallaci ne kar a daga murya duk wanda ya daga ayyukansa babu kila ma ya zama kafin duk wanda ya tausasa murya Allah zai gafarta masa kuma zai bashi aljanna idan mu duba cewa ya ayyul ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ya ku wanda kun imani kar ya kasance ku wuce annabi sallallahu alaihi wasallama wajen yin wani hukunci wajen yin wani abu wanda ya kasance na shiryarwa a magana ko a aiki to za mu duba mu ga cewa jiya mun karanta wannan aya da take nuna girman annabi sallallahu alaihi wasallama yawa shi ma muhammadun rasulullah yadda yake da wannan girma manzon allah ne allah ta'ala kuma yi shaida da kansa akan cewar shi manzonsa ne kuma ba manzansa fa kawai a gane wai ba manzan allah ne sallallahu alaihi wasallama a ɗan wannan lokacin idan an ce wannan ita ce shekara ta shida a hijira lokacin sulhul hudaybiya ko ta bakwai sanda aka zo umra ta kaza'i idan an hada da shekara goma sha uku zama sha tara kenan ko ashirin shi kenan daga wannan lokacin shekararin yanzu kenan za a ce yanzu shekararsa ashirin a yana annabi to shi ya fi haka sauran annabawa ne daga sanda aka aiko su to sannan ne in sun yi sa'a suke annabawa amma in ba su yi sa'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a zamanin su automatically tilkaiyan su ba annabawa bane sun koma wa ruhu da nassin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana nabiyyu shi annabi ne kuma ya san shi annabi ne tun wancan wa adam bainar ruhi wa tin a lokacin annabi adam yana tsankanin rai da kuma ƙasar da aka halice shi yimbin da aka halice shi ba a busa man rai ba nan ga ƙasa nan ga rai to tun sanda annabi adam yake a haka ni annabi ne kuma annabi sallallahu alaihi ya san shi annabi ne tun wannan lokacin tun da yake ya ce shi an halice daga hasken allah ne su kuma sauran halittu daga haskensa to tun wannan lokacin Allah ta'ala ya tabbatar mana da annabtaka da manzanci kuma ya ce wai zaka zala wa misaƙan nabi'ina ka ambata yayin da Allah ta'ala ya karɓi alkawarin annabawa lama atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabiyyi wa la tansurunna qala a aqarartum wa akattum ala zalikum isri qalu aqarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun afa gaidin la tabaguna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi an wa karhan wa ilayhi turja'un ka gaya musu yayin da Allah ta'ala ya karɓi alkawari daga wajen dukkan annabawa daga annabi Adamu har zuwa annabi Isa salam da zan aiko wani annabi wanda ya kasance mai siffa siffarsa shi ne gaskata annabawan da suka gabace shi da gaskata littafan da suka gabace littafinsa to latuminin nabi lallai ba shawara fa nake ba ku ba la wallahi wallahi tallahi la tuminin nabi sai kun yi imani da shi ku annaba kai annabi adam kai annabi ibrahim kai annabi musa kai annabi isa duk annabawan lallai sai kun imani da shi wala tansurunna kuma wallahi lallai sai kun taimaka masa kun ji wannan a akaratun kun yadda don tun daga yanzu ma wanda bai yadda ba shi na azari kwarai shugaba ma yana yin haka shugaban kasa yana gwamna ma yana yin haka bare Allah subhanahu wataala kuma akan sun ala zalikun isali kun dauki alkawari ba wai ku ce eh mun yaddan ba a to kun dauki alkawari kuma har yanzu kalu aqrarda su annabi adam ce mun yadda mun tabbatar ko mun dauki alkawari in dai ya bayyana a zamanin mu automatically mu ba annaba ba ne za mu imani da shi mutanenmu ma za su imani waɗanda suke bin mu za mu narke gaba ɗaya mu koma ƙarƙashinsa dumin yadda da wannan to komai sai da shaida fashadu ya gaya Allah ya gaya mala'iku ku yi shaida a abin da suka faɗa a rubuce wa ana ma'akum min shahidin shi mala ni ma ina daga shaida lallai idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a zamanin kana tsaka da annabtakar lallai zaka bar annabtakar zaka koma karkashinsa kai imani da shi mutanenka su imani da shi kuma ku taimaka masa kuma duk wanda ya kasance ya karya wannan alƙalfaman taula ba da zalik ba ulai kamar fasikuna sun zama daga cikin fasikai wal kafirun kuma al fasikuna wal fasikuna kuma al kafirun waɗansu masu fassara suna ce ai su annaba ba za su tunda suka dauki alƙawi ba za su fasa ba kila mabiyan ne kila in sun ji wani ya dauka wani wani wani wani ba zai dauka to wani bai dauka ba shine fasiki duk wani addini wanda wannan annabin duk wani annabi duk wani addini da kai bai zama addini ba sai idan ya kasance wannan annabin har ya mutu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai bayyana ba a fagar dina ta baguna wani addinin kuke nema ba na Allah ba can ya ba da amsa wa man yabda gari islamu dinin fal yuqbala min duk wanda yace zai wani addini ba addinin musulunci ba za a karba ba wa fil akhirati min al-khasirina saboda haka addinin Allah yake duk wanda bai yadda da wannan ba to bai yadda da wannan bai yadda da matsayin annabi sallallahu a wannan ba to duk addinin da yi to ba addinin Allah ba wani addini ne to annabin da ya kasance haka saboda haka kowanne annabi an bashi temporary offer ne da condition kai annabi adam kai yanzu an nada ka annabi in condition that amma da sharaɗin cewa in annabi muhammad sallallahu ya bayyana a zamanin ka kai ba annabi ba annabi ibrahim kai kake kai ne a uban annabi muhammad ko to saboda haka kai annabi ne temporary ba ba a yi kwamfamin ɗinka ba ba permanent appointment ba ne temporary appointment duk annabi temporary appointment aka ba shi in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkanin su halifofinsa ne dukkanin su wakilansa ne dukkanin su mataimakansa ne daga ya bayyana to mai guri ya zo to sai mai tabarma ya naɗe saboda ba cewar tun daga miciji sai kaga ba a zo ana ana nuna ja ba to haka yake matsayin safa kenan fa to tun tun yadda din nan tun kafin a halice shi yake annabi haka su ma sahabbai tun kan a halice su annabawa ne a lauhin mahfuz a attaura al-injila su ma duk an ambace su Allah ta'ala shi ne ya zaɓa masa su su zama sahabbansa to duk wanda ya zo kuma ya ce kuma ba haka ba zai ware waɗansu ko kuma duk gabaɗinsu yi musu raɗar 'ya'yan kaɗanya shi dukkaninsu kafirai ne wai don kawai da wani abu da ya faru na san zuciya cewa su suka rubuta ƙur'ani su suka riƙe hadisan manzo sallahu alaihi wasallama amma saboda wata bukata a soke su gaba ɗaya ƙur'anin ma ba su yarda da shi ba wannan ƙura'in da muke karantawa ba su yadda da shi ba akwai nasu ya ninka wannan uku ana jiran mahadi sai idan ya bayyana a fito da shi wancan ƙura'in saboda duk wannan an yi muna tisha duk inda girman aka yi bayanin girman waɗansu mutane nasu a ciki sai sahabai ba za su faɗa ba to haka duk ba a rubuta ba to kaga wannan wucewa ne gaban Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam hukun wanda zai samu waɗanda su suka fi kowa iya sallah suka fi kowa sanin Allah ɗin subhanahu wata'ala suke muraƙaba muhusnai ba ma musulmi ba ba ma mumine ba sun kai matsayin muhusnai ce shi kuma su suka fi kowa kafirci ba ku sani ba cewa akwai allajanar da'ima wannan hukuma ta manyan malaman saudiya ta taɓa zama ta ce a tijaniyun min ashaddi a ahal arab kufra in ka cewa yan tijjaniya su ne suka fi duk wani mutum da yake a bayan ƙasa kafirci za ka duba fatawa allajana da'ima na da ita za ka duba cewa shafi na 229 shine alfirka a tijjaniya min ashaddil firaki kufran wa dalalan wa bitida'an fi dini limalam ya shari'a kullahu su ne suka fi duk a wa'yansu firka-firka alhansu ne ita ba firka ce ba kamar da ba za ka ce mazhaba firka ce ba su ma ba firka ba ne su ma suna bin mazhaba ne daga ɗaya daga cikin mazhabobin nan na addinin musulunci wa'yanda aka yi su annabi sallallahu alaihi wasallam bai san da su ba sahabai bai san da su ba annabi bai san da malikiya ba bai san da shafi'iya ba bai san da hanafiya bai san da hambaliya ba amma su an bar su saboda annabi sallallahu alaihi wasallama wacce mazhabar ne ke kenan da yayi addini kenan wato bai yi addini gidi ba kenan tun da bai malikiya ko bai wayan abubuwa ne suka zo da daga baya mutane suka ga yadda za su sauƙaƙa wa kansu yadda za su bi Allah a cikin yadda za su fahimta to idan aka samu wanda wanda zai iya yin wannan shirin to sai a ce a dan kungiya wani ko wani abu kawai mazhaba kaza cewa min ashaddil firak ita ce mafi tsananin ba firak a firka wato kufra kafirci wa dalalan da bata wa ibtida'an da bid'a fi dini a cikin addini lima lam ya shara'ahu Allah ga abin da Allah ta'ala bai shar'anta ba wannan magana in dai ka fahimci abin da na faɗa jiya ba za ka damu da ita ba dama duk wanda yake so ya rushe wani waɗansu mutane ko wata mazhaba ko waɗansu jama'a waɗanda yake ganin za su hana shi kaiwa ga mummunan nufinsa ya ga waɗannan su ne akan gaskiya inda ya kasance ba kawar da su yayi ba ba saka shakka shakka siye a cikin zukatan mutane to ba zai iya kaiwa wannan matsayin ba da suka rika duwa suka duk a ɗariƙun duniya babu wata ɗariƙa da take kan alkitabu wa sunna irin ɗariƙar tijjaniya to saboda haka ne in suka kyale za ta zama wani abu ta zo ta kare musu wannan abin da suke nema to saboda haka daman na gaya muku wa suna koyi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa faqatilu aqimmatal kufri to su ma haka haka haka haka sai wato su samu manya manyan tukunna a gama da shi kenan kananan sun abin ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum min kuffari wai da aka ce dan menene ga gidajen hotel-hotel ga mashaya giya ga barayi ga waɗannan ga wannan amma duk rasa wa'inda za ku rika cewa kafirai kuna yaƙa sai masu sallah da masallaci kullum zikiri suke wanda da yace la ilaha illallah musulmi ne man kana akiru kalami la ilaha illallah dan aljanna ne su ko kullum a wannan suke ce a ai Allah ai kafirai ne saboda haka Allah ne yace qatil ladina yalunakum min ya alladhina amanu qatil ladina yalunakum min al-kuffar ya ku mu'minai ku yaki waɗanda suke a kusa da ku kafiran da suke a kusa da ku na kusa da mu ice a yaka ba wai na nesa ba ai mai shan giya wannan a nesa yake kafiri da idan idan ike coci da mai babbatar gunki wannan duk a nesa suke kafiran da suke a kusa da mu da wannan abin da faɗa na ruta ya kai shekara ashirin da wanda suke so a sharif ya san wannan duba wani duk wannan magana da ke yi na faɗe ta fi sauta kuma masake a baya kyalewa kawai ne to amma kuma sai nake ganin kyalewar kuma wannan kyale ba ta saka kuma ni din ni ma sun kyale ni ba koyo inda za ka buɗe abin nan sai kaga wani yana sakin baki a kai don saboda wannan saboda duk in kun gane wannan ba wani abu da zai dame ku ba za ku tabbatar da mutum ya kai mutum ba sai in kun ga irin waɗannan sun damu da shi to wanda duk suka damu da shi ku gane ku kuma in masu abin nan to ku kuma sai sai sai ku taimaka masa yanzu ka dubi kamar yanzu za ga da akwai littafai irin na shaɗibiyya insha Allah kullum nan gaba za mu zo ko kalma ɗaya ta shaidar malaman duniya a game da sufanci ne ne za mu rika kawo guda ɗaya saboda haka wa in uttun uduna za ga cewa ana saka karatuttukan mutanen da duk sun mutu sun zazzagi mutane sun kaka amma ana ta sakawa in kai magana a ce ai sun mutu to ai in sun mutu manganin su duk ba gashi ba su ne ake saboda haka to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama matsayin sa ba karami ne sahabbai matsayin su ba karami bane ya kamata mutum yayi kokari ya san yadda zai yayi aiki da wannan aya kar ka faɗi wata magana wacce ba Allah ne ya faɗa ko annabi ba sallallahu alaihi wasallam ash-shatibi ya wallafa littafin nan nasa ne al-i'tisam ko kuma wato littafai guda biyu wanda a cikin wannan littafin ba a taɓa rubuta littafi wanda ya yi yaƙi da bidi'a ya faɗi 'yan bidi'a ko sunawa ne ya kuma faɗi irin bid'ar tasu ya faɗi kuma irin illar da suka kawo a addinin musulunci ya kawo hujjoji na batansu amma da ya zo kan sufaye wajen bin alkitabu cewa ba su taɓa kaucewa daidai da kaurin gashi da kan alkitabu da sunna ba yace to ta yaya ma za su ta kauce to tunda a kan alkitabu sunna suka gina wannan tafarkin nasu duk yana cin wannan fayil za mu gaya muku mun shasha faɗa da to sai mai ake ciyon a lokacin ainihin ya taɓa gai akwai wani abu da za mu faɗa saboda haka duk waɗansu abubuwa da kuka san kuna yi duk waɗansu abubuwa da aka san ana yi ana hana ku kar ku yadda daga watan rajab ya zo shi kenan hudubobi kenan na zagi masu azumin rajab azumin sha'aban azumin ta ɗau duro za a samu a ajiye randa a kofar makaranta da safe a ajiyewa a ajiye mai kula wadi yaron da aka ga ba yaron da zai shiga makaranta sai ya sha ruwa tukuna ba a sani ba ko iyayensa sun sa shi ya ɗau azumin rajab haka fa ke fa a nan garin fa na san irin wayannan makaranta wai ba za a bar yaro ya taho da tarbiyyar gidansu ba kai fa malamin makaranta ne ba kai ka haifi ɗan nan ba ba kai Allah zai kama da hukunci idan bai samu tarbiyyar kirki ba ya yi lazina amanu ku an fusa kun wa ahalikum nara abinda Allah ta'ala ya faɗa so ta hari ya ku wanda kuka imani ku kare kanku da iyalanku daga wuta shi uban wannan yaro ya ga ta haka ne zai cika wannan alkawari ne kare kansa da iyalansa daga wuta amma kuma ya zaɓi makarantarka kuma fa biyan ka fa yake ba kyauta ba amma ka zo ka ce ɗansa ba zai tarbiyarsa ba ba zai tarbiyar iyayensa ba ba zai yi abin da ubansa isa shi ba daga nan ta fara budewa wani tunani ga wannan yaron nan gaba ma abin da ubansa ya sa shi a shewa wato duk abin ma da ubansa ya sa shi ba daidai ba ne ko duk abin da uwarsa ta sa shi ba daidai ne ba zai yi ba tunda ya zo wajen inda uban ya dan koyi kawo shi a koya masa tarbiya an ce wannan azumin ba daidai bane to ina kalubalanta dan Allah dan annabi idan masu irin wannan ra'ayin sun ci sun haihu a cikin uwarsu da ubansu wanda ranaku guda biyu su ma akwai waɗanda ya kasance suka yi sabani a kai banda ranar babbar sallah da karamar sallah a gaya min ranar da idan mutum ya azumi Allah ba zai baki lada ba dan Allah dan annabi ina roƙon duk malaman duniya mutanensu da aljanunsu da mala'ikunsu gamin sha rana guda ɗaya a ranakun shekara 366 misali ko da biyar a shekarar musulunci wacce rana ce bayan babbar sallah da karamar sallah wacce rana aka hana azumi a wani zai kira daga ayyamu ta shari ran sha daya da abin da ran goma da sha daya da sha biyu da sha uku na bilhijja ko? faman tamatta abin umar fi il hajji famas taisar min alhadi faman lan yajid fa siyamu salatu ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'atun tilka asharatun kamila wanda yayi hajji kirani ko yayi hajji tamattu'i zai yanka hadiya in ba shi da hadiya zai yi azumi uku a makka goma kuma idan ya taho gida bakwai kadan ya taho kaga goma kenan ko to saboda idan ba shi da abin da zai yanka zai iya yin azumi ran sha ɗaya ga watan zulhijja don saboda goma ranar sallah ce mun ce damu ba za a yi ba da kuma ran sha biyu da sha uku zai duk malamai sun yarda malaman duniya so sai kuma ka nemo mun har yanzu wani wata wata rana wanda ce ranar arfa to ranar arfa ai sai ga wanda yake arfar ko to ko shi din ma ya hana ba wanda ya hana ni azumi na nake a ranar arfa sai ka nemo hadisin da ya kafirta ni Allah ya kara lafiya
kawai an shaide kawai ka karkai azumi ne don ka samu karfin yin addu'a kawai shi ke nan don ka samu ka ci abinci ka sha ka samu karfin addu'a ni ko zan nasa zan samu karfin addu'a ko ban ci ban sha ba shi ne magana na dama a cikin azumin dama nake ba wai na yau ne na farko ballanta na ci dama ko ko ban saba ba zan raunar to saboda bayan wannan kumfa duk wani azumi da ka sani duk wani azumi da ka sani na nafila an yi saɓani a kansa in ban da azumin ashura kawai shi kenan kawai azumin ashura ne kawai ba a yi saɓani ba amma duk wani azumi ɗauko shi sai ka ji wani ya ce za a yi wani ya ce ba za a yi ba shi wanda ya ce ba za a yi ba kuma ba shi da wata hujja tun da na riga na kawo wannan a duk lokacin da kai azumi a lalace ladan da Allah ta'ala zai baka a kowace rana daga cikin waɗannan ranaku ko juma'a ko asabar ko lahadi kowace rana ce Allah ta'ala ya nesanta ka da wutar jahannama shekara saba'in azumi ɗaya kawai in kai biyu shekara 140 kenan in kai ta yi fa kai ta yi kai ta yi kai ta yi da masu son muddahari abdullahi bin amr bin as ba mai iliminsa a sahabbai da iya karatu da rubutu son muddahari yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yana hanawa ta tausayawa ce shi ya san haka iliminsa ya ganar da shi ba hanyi na taharimi ba saboda ka tsaya ne ya yaro za ka kyale ne zan iya to shi ke ya bashi so ya kamata mu gane wannan in an ce za a hana ka azumi na nafila kuma a cikin wayan nan takardun akwai Ahmad bin Hanbal a littafinsa hatta ibn timiya ya ɗauko shi a ya sa alfahamul majmu'ul fafata duk akwai sa a nan cikin wannan fayil man atahu shay'un anillahi fihi fadlun fa amila raja'a zalika alfadli fa atahu Allahu zalika wa illan yakun zalika kazalik duk wanda aka ce wani abu ne ya zo masa daga Allah ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu mai falala sai ya yi wannan abin wai don ya samu wannan falalar a aɗakullahu zalika Allah sai ya bashi wannan falalar wa illam yakun zalika za ko da ba haka bane ko da ƙarya ce kuma wane ne don Allah dan ku ga ku samu mana wanda ya hana ya kace a ce ai hadisin ai mai ai mai rauni to su malaman abin malaman hadisin sun halatta aiki da hadisi mai rauni mutukar abin nan a targibu ne wa targib kwaɗetarwa ne ko tsoratarwa hadisul faza'il hadisi ne wanda za a ce in kai sallah kaza zaka samu lada kaza in kai azumi zaka samu in ka karanta kaza zaka samu kaza in kai sadaka iri kaza zaka samu kaza wannan ba sai an tsaya ana neman hadisin nan buhari ne ko cewa ingantacce ne ko ko ba ingantacce ba ne a shugaban masu hadisi da kuma ma fiqhu imamu ahmad bin hanbal yana cewa idza kan al'amr fil targibi wa tarhibi tasahalna in dai abu ne hadisi ya zo magana ce ta kwadaitarwa ta tsoratarwa mukan yi sauki amma idan ya zama alhalal wal haram hadisin zai ce abu kaza halal ne ko haram in mas'ala ce ta haram da halal to wannan shaddadna mukan tsananta imamun nawawi a farkon littafinsa al-azkar wannan mukaddima yana cewa yana godo yana roƙon musulmi duk in san da aka samu irin wannan hadisi na falala da ake cewa hadisi ne mai rauni mai raunin nan a gurin Allah ne ba a sani ba a gurin mutane ne baka sani ba ko a gurin Allah ko shi shi ne ma ingantaccen duk lalibe ne kawai cikin duhu hatta hadisan da ake yanke hukunci da su din na halal haram su ma duk zanni duk zato ne zato ne nassi ne zanni ba kad'i ba ne nassin da ya zama kad'i sai dai qur'ani yace ya kamata musulmi su yi aiki da irin wannan hadisin koda na rana koda sau ɗaya ne don su zama ahalin wannan falalar in ya kasance kuma aljannarka da gafararka a wannan abin da hadisin ifa dafa yanzu wayannan an ce in sun tausasa murya kawai a gaban annabi an gafarta zunubinsu an ba su aljanna alhalin kuma ba sallah ce ba fa ba azumi ba irin wannan ne to in ka rena to mewa kuma a nan gafarar taka da aljanna take to daga sai ka zama kaman haziƙin manomi in damuna ta faɗi sai ka shuka komai da mai son ruwa da wanda baya son ruwa da wanda yake son ruwa da yawa da wanda fari ba zai mar komai ba in kaka ta yi sai ka ga cewa kai ma kana wadaka kamar yadda kowa yake yi in baka samu a nan ba za ka samu a nan lalle ba za ka faɗi ba to haka ya kamata musulmi ya yi ya daina rena falala idan an faɗa wannan shine abin da za mu faɗa Allah subhanahu wa ta'ala amin ka sa abin da muke faɗa daidai ne wanda muke kai kai kuskure Allah ta'ala ya gafarta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin